الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna yammacin juma'a sha tara daidai ga wannan wata na jumada al'ula hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta dubu da da hudu arba'in daidai wanda ya dace da ishirin da biyar ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya a inda muke ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka kitabu tauhid na babban malamin nan salih ibn fauzan al-fauzan hafizahullahu ta'ala a wancan sati da ya gabata muna cikin babin da ke bayanin iddi'a'u haqqit tashri' wa tahlil wa tahrim mun su mun tabi a cikin shi to duba ga karamcin lokaci sai muka dakata inda muka tsaya a wancan satin sai na ga yau ya kamata a ce mun faro daga farkon babin insha Allah saboda kaɗan ne muka yi a ciki in yaso sai mu ci gaba cikin babin insha Allah ta'ala muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi mai masu kamala ya datar da mu wurin faɗar daidai kuma ya taimake mu wurin aiki da abin da muka ji ko muka faɗa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلف رحمه الله ادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم تشريع الأحكام التي يسير عليها العباد في عبادتهم ومعاملاتهم وسائر شؤونهم والتي تفصل النزاع بينهم وتنهى الخصومات حق لله تعالى والتي تفصل النزاع بينهم نزاع بينهم وتنهى الخصومات وتنهي الخصومات حق لله تعالى رب الناس وخالق الخلق ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين
قال المصنف رحمه الله تعالى كو حفظه الله ما لم ألا يكاري شيكي تشوى ادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم wannan babi ko wannan fasali zai yi bayani game da abin da ya shahi da'awar haƙƙin shar'antawa ko kuma halattawa da haramtawa bi ma'ana zai bayani wake da haƙƙin ya shar'anta idan aka ce at tsari da kawo dokoki da yadda ya kamata a shine at wake da haƙƙin ya shar'anta ma bayu abin da za su yi wake da haƙƙin ya ce abu halas ne a aikata kuma wake da haƙƙin ya ce abu haramun ne a nisance shi shine fasalin zai yi bayani game da wannan al'amura insha Allah ta'ala. Mala ce, tashri'ul ahkam allati yasiru alaiha al'ibad fi ibadatihim wa mu'amalatihim wa sa'ir shi'unihim wallati tafsilun niza'a bainahum wa tunhil khusumat haqqun lillahi ta'ala. Shar'anta hukumce-hukumce. wanda akan wannan hukumce-hukumcen ne bayu za su tafi a kai a cikin bautarsu ibadarsu kenan da kuma mu'amalarsu ta yau da gobe da sauran sha'ani nasu wanda wannan hukumce-hukumcen shi zai kasancewa mai rarrabewa tsakankaninsu yayin da suka samu kansu cikin jayayya kuma shi ne zai kai ƙarshen husumar da ke faruwa tsakankaninsu haƙƙun lillahi ta'ala wannan haƙƙi ne na Allah kaɗai maɗaukakin sarki bi ma'ana Allah shi kaɗai ke aje hukumce-hukumcen da bayu za su rayu a kai banda shi wani shi ba zai aje hakan ba shi ya halicci bayan shi kuma shi ne zai sanya musu tsari da dokoki na rayuwa a cikin dukkan abin da za su yi na bauta ibada kenan wani ba zai nuna musu ba ya za su bauta ya kawo musu tsari da salo ne yadda za su bauta sai Allah wani ba zai kawo musu ba tsari na mu'amala su ta yau da gobe kasuwancin su da zamantakewa ta yau da gobe sai Allah haka cikin sauran dukkanin sha'anin su na rayuwa kuma Allah ne kadai ke da dama da inci na ya aza hukumce-hukumce wanda za su zamanto abin rarrabewa tsakankanin rikicinku da ke faruwa yau da gobe. Da hukumce-hukumcen da suke ƙare matsalolinku gaba ɗaya a cikin husumaku da jayayyanku. Wannan haƙƙi ne na Allah shi kadai subhanahu wa ta'ala. Duk wanda ya ƙoƙarin ya kawo wani tsari da salo na bauta wanda Allah bai ajima bayan shi ba, to kamar yana so ya yi tarayya da Allah ne cikin ababen da Allah shi kaɗai ke da ikon yin haka ina fatan kun gane a cikin komi na rayuwa haƙƙun lillahi ta'ala rabbin nasi wa khaliqil khalq ubangijin mutane gaba ɗaya kuma mahaliccin halittu gaba ɗaya shi yasa Allah madaukakin sarki yace ala lahul khalqu wal amr ku shurara lahu al khalq halittu gaba ɗaya kakafkinsu na Allah ne shi kaɗai. Bi ma'ana babu mai tarayya da Allah a cikin kasancewa halittu na shi ne. Shi ya ƙagi dukkan halittu wani daga cikin mutane ko aljanu ko mala'ika bai kama masa ba yayin da yake halitta su ko zai halitta su. Don haka kenan shi kaɗai ya cancanta ya aza musu tsarin bauta da tsarin rayuwa. Lahu al-khalq walahu al'amur, haka al'amari ma nashi ne, shi ya halicci bayu ya sakhare musu komi kuma ya tsara musu tsarin da za su rayu a kai. Tabarakallahu Rabbul Alamin, albarkatun Allah maɗaukaki sun yawaita Ubangijin halittu gaba ɗaya.
وهو الذي يعلم ما يصلح عباده فيشرع لهم فيشرع لهم ويشرعه لهم فيشرعه لهم فبحكم ربوبيته لهم يشرع لهم وبحكم عبوديته عبوديتهم له يقبلون أحكامه والمصلحة في ذلك عائدة إليهم قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال تعالى وما, وما اختلفتم فيه وما اختلفتم من شيء ف وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي
ما ليتي وهو الذي يعلم ما يصلح عباده Allah madaukakin sarki shine mafi sanin menene zai gyara bayin shi kenan shine mafi sanin wace hanya ya kamata ya dora halittun shi akai wadda za ta dace da su saboda shi ya halice su ya fi kowa sanin su fa yusharri'uhu lahum dan ya shar'anta musu aiki da wannan abin da ya tsara musu na hukunci فبحكم ربوبيته لهم يشرع لهم da hukuncin kasancewar shi shine ubangijin su mai renan su shi yasa yake shar'anta musu ga yadda za su wa bi hukmi ubudiyatihim lahu yaqbaluna ahkamahu su kuma mutane da hukuncin kasancewa Allah shine abun bautar su sune bayan shi sai su karbi da hukumce hukumcen da ya dora akan su والمصلحة في ذلك عائدة إليه كما مصلحة دهوتو أتكين هكا yana komawa ne zuwa ga bayu ga mutane bi mana da abin da Allah ya tsara na rayuwa gaba ɗaya amfanin yakan komawa ne zuwa ga mutane qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul idan kuka samu jayayya cikin wani abu farudduhu ila Allah sai ku mayar da shi zuwa ga Allah ku mayar da shi zuwa ga Allah shine alqur'ani mai girma war rasul kuma ku mayar da shi zuwa ga manzon Allah yayin da yake rayuwar shi kenan amma bayan ya mutu sai ku mayar da hukuncin zuwa ga sunnonin manzon Allah wanda suka inganta suka tabbata in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan da gaske kun yi imani da Allah da ranar ƙarshe zalika khairun ku yi hakan shine mafi alkhairi a gare ku wa ahsanu ta'wila kuma shine mafi kyawun makoma ko kuma mafi kyawun fassara daga cikin fassarorin ku guda biyu yanda kuka samu sabani wani yace kaza halas ne wani yace kaza a haramun ne to sai mu koma zuwa ga alqur'ani mai girami magami Allah ya hukunta game da wannan mas'ala idan muka bi alqur'ani ba mu samu wannan mas'alar ba sai mu koma zuwa ga ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mu ga me hadisi suka tanada game da wannan hukuncin dan mu samu menene zai rabewa tsakankanin mu shi yasa Allah ya ce wa ahsanu ta'wila wannan wanda za ku koma zuwa gare shi na Qur'ani da hadisi shine mafi kyawun fassara ina fatan mun gane ka bar ta ka fassara ko ka bar naka hukuncin ni ma in bar nawa sai mu koma mu ga me Allah da manzon shi suka ce wannan shine mafi alkhairi kuma shine mafi kyakkyawan makoma wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka samu sabani a cikin shi to hukuncin shi yana komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki zalikumullahu rabbi lalle wannan shine ubangiji na wanda gaba ɗayan hukumce hukumce sukan koma ne zuwa gare shi subhanahu wata'ala
واستنكر سبحانه أن يتخذ العباد مشرعا غيره فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فمن قبل تشريعا غير تشريع الله فقد أشرك بالله تعالى وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات فهو بدعة وكل بدعة ضلالة قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
ما ليتي فمن قبل تشريعا غير تشريع الله واستنكر سبحانه أن, أن يتخذ أن يتخذ العباد مشرعا غيره Ubangiji maɗaukakin sarki ya ƙyamaci bayan shi sarki wani mai tsari mai kawo dokoki wanda ba shi ba, bi ma'ana Allah baya so, ya ƙyamaci wani ya kawo tsari da salo na bauta wanda ba shi Allah ba ina fata mun gane tsari na bauta da salon yadda ake bauta da iyakance mata zamani ko lokaci wannan haƙi ne na Allah shi kadai duk wanda ya shishigi a cikin kawo hakan to Allah na kyamai yin hakan ina fatan kun gane eh salloli guda biyar a yini da ake yi asuba الظهر العصر مغربا da alisha wasu ibadu ne da Allah ya tsara kayan shi ya iyakance mu kowace ɗaya daga cikin lokaci da kuma yadda za a sallata sallah kenan kaga wani Allah baya da ta cewa a cikin hakan sai dai kawai ya bi ina fata kun gane to cikin kowace bauta ma duk salon ibada da tsarinta kai bawa abin da ke wajibi a kanka ka bi abin da aka zana maka aka tsara maka ba ka da dama ka kirkira ko ka kawo salo ne da za a bauta mu ubangiji Allah shi yayi bayan shi shi ke da tsarin shi wani daga cikin bayan shi ba zai zo ya shishigi ba cikin yadda za a bauta mu ubangiji ina fata mun gane yawa misali maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ake yi wanda yau 'yan bida suka rike shi a matsayin wani wata sana'a ko kuma wata idi da suke yi a duk shekara domin wasu a garadu da biyan bukatu nasu idan kuma ka tambaye sai su ce suna yi ne don san manzon Allah don haka duk wanda baya maulidi a wurinsu ba masoyin annabi ba ne ba kuma sai suka iyakance mishi so ɗaya a shekara a sha biyu ga watan rabi'in al'awwal sai mu ce waye tsara muku hmm? wane ne ba ku wannan tsarin waye iyakance muku a shekara wa iyakance muku kuma sha biyu ga watan rabi'in al'awwal ina hujja ina dalili kaga babu idan kuma ba su da hujja ba su da dalili kamar suna so su yi tarayya da ubangiji ne cikin tsarin yadda za a bauta ma Allah tunda kaga masu yin maulidi suna yin shi ne a matsayin mi ibadar da suke sa ran Allah ya ba su lada akai to dan mi za su kawo tsarin da Allah bai tsara musu ba ina fata mun gane kama addu'a da liman ke waiwayewa ya ce ma mamu bayan sallah ku kawo salati goma sha ɗaya ga manzon Allah da abin da ke kama da haka har zuwa ƙarshen abin da yake faɗa na addu'a sai mu ce da shi a ina ka samu wa ya tsara maka wa ya baka wannan kaifiya a ina ka samu idan babu cikin Qur'ani babu cikin hadisi sai mu ce kana son ka yi tarayya da ubangiji ne cikin shar'anta yadda za a bauta mishi hakan kuma bai dace ba wannan cikin komi za ka iya buga misali da wannan ina fata mun gane saboda ba wadda za a yi ka samu salo da tsari na bauta idan ba Allah ya tsara maka shi ba idan kuma ka ɗauki wanda ba na Allah ba Allah baya san haka ya kyamaci haka shi ya halicci bayan shi wani shi ba zai tarayya da shi ba cikin yadda zai tsara ya za su bauta mishi ina fata mun gane yau qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله shin wai ko suna da shuraka abokanan tarayya da suka shar'anta musu daga cikin addini abinda Allah bai ba da izinin ayi ba kaga wannan Allah yana zargi mushrikai ne shin ko kuna da wasu abokanan tarayya a matsayin abokanai na da kuka samu a matsayin abokanan tarayya da suke tsara muku bauta cikin irin abin da ni Ubangiji bin ba da izinin ai hakan ba. Ba wannan zargi ne, don mi za ku riƙi wasu mutane koma bayana su rika tsara muku abin da ni bin ba da izinin ai shi ba. Kaga wannan aya tana karya gadon bayan duk wata bid'a da za a tsara a doron ƙasa. Duk wata bid'a da za a tsara, to wannan aya tana karya gadon bayanta. Allah bai yarda ba, wani ya zo ya kawo salo da tsari na bauta wanda shi Allah bai ba da izinin ai hakan ba faman qabila tashri'an ghayra tashri'i Allah faqad ashraka billah duk wanda ya kama wani tsari wanda ba tsarin Allah ba to hakikan yayi shirka da Allah madaukakin sarki wa ma lam yusharri'hu Allah wa rasuluhu min al-ibadat fa huwa bid'ah duk abin da Allah da manzan shi ba su tsara ba na bauta to wannan abin bid'a ne wa kullu bid'atin dalala dukkanin ku bid'a bata ce gaba ɗayanta babu wata bid'a sunanta hasana a cikin musulunci ko da ko wasu malamai sun yi da'awa haka ina fatan mun gane akwai malamai manya manya malaman musulunci da suka yi da'awa hakan a cikin littafansu cewa a cikin musulunci akwai bid'a hasana kuma bid'a ma ta kakkasu a wurinsu kusan kashi biyar suke kasanta bid'a wajiba bid'a mustahabba bid'a mubaha bid'a makruha bid'a muharrama wannan taqsim ne bi ghairi ma anzalallah rabe rabe ne da abinda Allah bai sabkar da haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa kullu bid'atin dalala dukkanin bid'a bata ce annabi da yake wannan magana fa wahayi ne daga Allah kana zaton annabi zai ga wata magana kuma daga baya ta buƙaci gyara duk wanda ya ce akwai wata bid'a kyakkyawa to yana nuna rashin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ma wane ne abinda ke daidai dukkanin bid'a batat ina fata mun gane ko da ko mutane suna ganin mai kyau ce batat saboda in addini baya hangen abu mai kyau ne ganin mutane ba zai sa abin ya kyautata ba wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad duk wanda ya kirkiri wani abu cikin wannan al'amarin namu addini kenan ma laysa minhu abinda babu shi a ciki fa huwa raddun to wannan abun mayar mishi da kayan shi zai bi ma'ana abun mai daddi ne Allah baya karbarsa idan kaga wannan shine asara ta bid'a kenan ka wahala cikin yin aikin ta watakila ka wahala da jikinka ka sa dukiyarka kuma ƙarshe Allah baya karba me yake ta asara kenan duk wanda ya kirke wani abu ya dangana shi da addini kuma abun baya cikin addini to wannan bid'a ne abubuwa ko wanda za suke cikin addini muna fahimta su ne ƙarƙashin umarnin Allah madaukakin sarki da kuma maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa fi riwaya aka yazo a cikin wata riwaya man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata aiki wanda babu umarnin mu a cikin wannan aikin fa huwa radd to wannan aikin za a mayar masa da kayansa ba za a karbe shi ba
وما لم يشرع الله ولا رسوله في السياسة والحكم بين الناس فهو حكم الطاغوت وحكم الجاهلية أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وكذلك التحليل والتحريم حق لله تعالى لا يجوز لأحد أن يشاركه فيه قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون فجعل سبحانه طاعة, الش... طاعة الشياطين أولياءهم في التحليل فجعل سبحانه طاعة الشياطين و... وأوليائهم في وأولياءهم في في تحليل ما حرم الله شركا به سبحانه وكذلك من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله أطاع العلماء والأمراء نعم من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله لقول الله تعالى اتخذ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون
مالت وما لم يشرعه الله ولا رسوله في السياسة والحكم بين الناس فهو حكم الطاغوت وحكم الجاهلية da abin da Allah maɗaukakin sarki bai shar'anta shi ba kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta shi ba a cikin siyasa ne ko hukumci tsakankanin mutane to wannan sunan shi hukumcin ɗagutu wa hukumul jahiliya kuma wannan hukumci ne na jahiliya Allah madaukakin sarki ce afa hukumul jahiliyyati yabghu afa hukumul jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun shin yanzu su mutane hukumcin jahiliya suke so shine suke kauna to ai babu wani wanda ya fa Allah kyakkyawan hukumci ga mutanen da suke da yaƙini game da Allah subhanahu wa ta'ala kenan kaga wannan aya tana aibata mutanen da suke ɗauka wani hukumci ba hukumcin Allah ba cikin komai cikin kowane janibi janibin siyasa ne janibin ibada ne janibin mu'amala ne wannan duk bai dace ba Allah ya zargi mutanen da suke zaɓa hukumcin jahiliya akan hukumcin Allah maɗaukakin sarki tare da cewa babu wani wanda ya fi Allah kyautata hukumci ga mutanen da suke da yaƙini wa kadhalika at-tahlil wa at-tahrim haqqun lillahi ta'ala haka halattawa da haramtawa haƙi ne na Allah shi kaɗai babu wani wanda zai zo ya ce abu kaza halal ne sai Allah babu wanda zai zo ya ce abu kaza haramun ne sai Allah maɗaukakin sarki ba wanda zai yi tarayya da Allah cikin halattawa ko haramtawa la yajuzu li ahadin an yusharikahu fi bai dace ba ga kowa yayi tarayya da Allah cikin hukuncin halacci ko haramci qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kada ku ci daga abinda ba ba ambaci sunan Allah ba akan shi imana duk dabbar da za a yanka daga cikin dabbobin da Allah ya shar'anta a yanka su ko a soke su to kada ku ci dabbar da ba ambaci Allah ba yayin yankanta ko soke ta wa innahu la fisqun yin hakan ko shakka babu fasikanci ne wa inna shayatin lalle su shedanu la yuhuna ila awliyaihim sukan yi wahayi zuwa ga majibantan lamarransu liyujadilukum ba dan komai ba dan su yi jayayya da ku su yi muso da ku wa in ata'tumuhum idan kuka musu biyayya akan abin da suke kiran ku zuwa gare shi innakum la mushrikun lalle ku a wannan lokacin kun yi shirka kun tara su da Allah cikin irin ababen da Allah yake bantar su kaga Allah shi hukuncin cewa ba za a yanka dabba ba sai an yi sai an baci sunan shi yin rishin ambatan sunan Allah akan dabbar da aka yanka wannan yana haramta cin da wannan dabba ina fata mun gane yawwa idan kuma kuka mashedanu biyayya cikin abin da suke yin wahayi zuwa ga masoyansu daga cikin ku domin su karkatar da ku zuwa ga abin da su suke so ba abin da Allah yake so ba Allah ce in kuka musu biyayya akan haka to a wannan lokacin ku mushrikai ne kun tara Allah da wani cikin irin ababen da suka kebanci Allah subhanahu wataala faja'ala subhanahu ta'ata shayatin wa awliya'ahum fi tahlil ma harrama Allah shirkan bihi subhanahu sai Allah madaukakin sarki ya sanya da'a ga shedannu da majibancansu cikin halatta abin da Allah ya haramta yin shirka da shi ne maɗaukakin sarki. Wa kadhalika man ata al'ulama wal umara fi tahrimi ma halallah aw tahlili ma haramallah faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah haka duk wanda yayi biyayya ga malamai ko kuma jagorori da hukumomi cikin haramta abin da Allah ya halatta ko kuma cikin halatta abin da Allah ya haramta to haƙiƙan ya riƙe su alloli kuma bayan Allah bi ma'ana duk wanda ya bi malamai suka halatta mishi abin da Allah ya haramta kuma suka zo suka haramta mishi abin da Allah ya halatta ya musu biyayya a kai to wannan ya riƙe su alloli kuma bayan Allah wannan abin shi ke nuna maka ba mai halatta wa ya haramta siwa sai Allah haka duk wanda ya bi shugabanni da sarakai da masu mulki suka halatta masa abin da ke haramun ne ko kuma suka haramta mishi abin da ke halal ne to su ma in ya musu biyayya ya rike su alloli abin bauta kuma bayan Allah liqaulihi ko liqaulillahi ta'ala saboda fada Allah madaukakin sarki da yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah lalle yahudawa sun riƙe ahbarahum malaman cikinsu wa ruhbanahum da masu yawan bauta daga cikinsu arbaban min dunillah alloli abun bauta kuma bayan Allah wal masih ibn maryam haka sun riƙe isa dan maryam amma abun bauta kuma bayan Allah Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida su kuma gaba ɗayansu ba a fore su ba sai dai su bauta ma Allah guda ɗaya abun bauta la ilaha illahu babu wani abin bauta bisa ga cancanta sai shi subhanahu amma yushrikun tsarki ya tabbatar mushi game da abin da suke hada su suna yin shirka da shi wa inda tirmidhi wa ghairihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala hadhihi al-aya ala adi ibn hatim at-ta'i hadisi ya tabbata a cikin sunan na tirmidhi da wani imamu tirmidhi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanto wannan ayan akan wani mutum da ake ce mishi Adi bin Hatim At-Ta'i radiyallahu anhu Allah rada shi fa qala ya Rasulullah lasna na'buduhum manzo Allah na karanto wannan sahabin wannan aya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun kai tsaye sai fahimci me ayat take bayarwa na sako sai ce manzan Allah ya manzan Allah mu fa kan ba ma bauta musu kenan aya tana nuna cewa lalle yahudawa sun riki malamansu da abun da masu ibadarsu alloli kuma bayan Allah suna bauta musu sai ce mu annabi ka sani cewa mu ba ma bauta musu saboda shi bai yahudi ne da ya musulmata sai ce ai ba ma bautar su faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi saboda ya dauki ma'anar bautan menene sujudi ruku'i da irin abin da ke kama da ka sai ce ai mu ba ma bautan su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi alaysa yuhilluna lakum ma harama Allah fatuhilluna shin bisa kasance ba suna halatta muku abin da Allah ya haramta sai ku halatta shi wa yuharrimuna ma ahalla Allah fa tuharrimuna kun bas kasance ba suna haramta muku abinda Allah ya halatta sai ku haramta shi qala bala sai ce eh wannan kam haka ne قال سيما زال صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادته سيما زال صلى الله عليه وسلم تو اي wannan ita ce bautar su su halatta muku abinda Allah ya haramta ku musu da'a ko kuma su haramta muku abinda Allah ya halatta ku musu da'a wannan shine ibadar su da bautar su karkai zaton ibadar su shine yi musu sujudi da ruku'i wanda duk wanda ya ga hakan ya san bauta ce a zahiri ko ba ita ba bautar su bautar su shine halatta muku abinda Allah ya haramta da suke yi ko kuma su haramta muku abinda Allah ya halatta ku kuma sai ku bi su akai wannan shine bautan su kuma bayan Allah ina fata mun gane dan haka kenan duk wani hakimi ko shugaba ko sarki da zai halatta abinda Allah ya haramta ko kuma ya haramta abin da Allah ya halatta haramun ne a mashi biyayya cikin haka duk wani malami kasaitaccen malami mai ilimi mai karantarwa idan har zai halatta haramun ko ya haramta halal haramun ne a mashi da'a a ciki saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq innama at-ta'atu fil ma'ruf ba'ayin biyayya ga abin halitta yayin da ya saba ma mahalicci ba za a masa biyayya ba duk mulkin shi duk matsayin shi ana yin da'a ne cikin abin da ya dace da shari'a ubangiji
فصارت طاعتهم في التحليل والتحريم من دون الله عبادة لهم وشركا وهو شرك أكبر ينافي التوحيد الذي هو مدلول شهادة ألا مدلول شهادة ألا شهادة الله إله إلا الله فإن من مدلولها أن أن التحليل والتحريم حق لل فإن من مدلولها أن التحليل والتحريم حق له تعالى وإذا كان هذا في من أطاع العلماء والعباد في التحليل والتحريم الذي يخالف شرع الله مع أنهم أقرب إلى العلم والدين وقد يكون خطأهم عن اجتهاد, عن اجتهاد لم يصيبوا فيه الحق وهم مأجورون عليه فكيف بمن, فكيف بمن يطيع أحكام القوانين وضعية التي هي من صنع الكفار والملحدين يجلبها إلى بلاد المسلمين ويحكم بها بينهم فلا حول ولا قوة إلا بالله إن هذا قد اتخذ الكفار أربابا من دون الله يشرعون له الأحكام يشرعون له الأحكام ويبيحون له الحرام ويحكمون بين الأنام ويحكمون بين الأنام
مالك يتوى فصارت طاعتهم في التحليل والتحريم من دون الله عبادة لهم وشركة سيكا سنشي لا أدأكي مسلم أتكين حلتا حلتاوى da haramtawa koma bayan Allah shine bautansu kuma wannan shirka ne mana wannan ayat tana nuna cewa da'ad da yahudawa suke ma malamansu da masu bautan cikinsu ta hanyar su halatta musu haram ko su haramta musu haram ko su haramta musu halal to wannan shine bautarsu kuma shirka ne wa huwa shirkun akbar malace wannan shirka ce babba yunafi tauhid wanda yana kore kade ta Allah duk wanda ya kaɗe ta Allah ya san shi kaɗe ne abun bauta to ba zai yarda ba ya bi wani Allah cikin halattawa ko haramtawa duk wanda ko ya bi wani Allah cikin haramtawa ko halattawa sawa'un wannan malamai ne ko su masu mulki to hakikan ya rike su alloli kuma bayan Allah ya yi shirka da Allah shirkar da za ta iya fitar da shi daga bar musulunci alladhi huwa madululu madululu shahadati alla ilaha illallah wanda shi tauhidi shine madululi na shahadatu an la ilaha illallah shi ke nuna cewa tabbat ka yarda babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah mai kyakkyawan tauhidi ingantaccen aqida ba zai yarda ba wani ya halatta musu abinda Allah ya haramta ko kuma sun kuyan haka fa inna min madluliha lalle daga cikin abinda tauhidi ingantacce ko shaharatu Allah ya take nune zuwa gare shi anna tahlila wa tahrim haqqul lahu ta'ala lalle haramtawa ko halattawa haƙƙi ne na Allah shi kaɗai wa idza kana hadha fi man ata'a al ulama wal ubbad fi at tahlil wa at tahrim alladhi yukhalifu shar'a Allah ma annahum aqrabu ila al ilm wa ad din wa qad yakunu khata'uhum an ijtihad lam yusibu fihi al haqq وهم مأجرون عليه فكيف بمن يطيع, يطيع, يطيع أحكام القوانين الوضعية التي هي من صنع الكفار والملحدين ما ليت إذا كان هذا في من أطاع العلماء والعباد إذا كسنشي wannan hukuncin ya sabka ne akan wanda ya mamalame biyayya kuma yamma masu yawan bauta biyayya fi tahlili wat tahrim a cikin halastawa ko kuma haramtawa alladhi yukhalifu shar'a Allah wanda halattawa ko haramtawa sun saba ma shara ubangiji ma annahum aqrabu ila al-ilmi wad-din tare da cewa malamai da masu yawan bauta su ne mafi kusa zuwa ga ilimi da addini bi ma'ana su yake ce maka idan wanda suka ma malamai biyayya da masu bautan su biyayya cikin abin da Allah bai shar'anta ba suka halatta musu suka haramta musu sabanin shari'a tare da cewa idan haka ne hukuncin su cewa sun rike su alloli kuma bayan Allah tare da cewa su fa malamai da masu yawan bauta su ne suka kusa su ne mafi kusa zuwa ga ilimi da kuma addini kun gane zancen duk wanda ya rike malamai ko masu bauta kuma bayan Allah suna halatta masa haram su haramta mishi halal kuma ya yarda Allah ya ce hukuncin shi ya rike sa alloli kuma bayan Allah kuma hakan zai sa ya yi ridde ya bar musulunci tare da cewa kaga su malamai da masu bauta su ne mafi kusa zuwa ga ilimi da addini kun fahimci zancen tare da kusancinsu da addini da ilimi duk da haka in ka bi su cikin saba ma Allah za ka yi ridda ka bar musulunci sai ce fa kaifa fa yakunu khata'uhum wa qad yakunu khata'uhum an ijtihad lam yusibu fihi ta yadda ma yakan kasance kuskuren da suka yi sun yi shi ne kalkashin ijtihadin da basu dace da gaskiya ba a ciki wa hum ma'juruna alayhi su kam ababan abasu lada ne akan wannan kuskuren da suka yi amma kai mabi ba za ka bi su akan haka ba kun fahimci zancen malamai da masu bauta malamai sukan iya su yi ijtihadi kalkashin nemo mu wata matsala hukumci a cikin musulunci yanzu ba iya kokarin shi gwalgwadon abin da ya mallaka na ilimi da kuma littattafan da zai bahasi don ya dace da daidai sai kuskure kuskuren nan da yana da lada akan kuskuren nan da amma kai da ka biyo bayansu aka bayyana maka ilimi ka gano cewa malam wani mai girma ne mai ɗaukaka ne a cikin addini ya yi bincike ya yi kuskure to kai ba za ka bi shi aka wannan kuskuren ba idan ka bi shi da ganga aka wannan kuskuren kamar ka rike shi Allah ne kuma bayan Allah ai kun fahimci zance yanzu ko yawwa yace tare da haka malamai sun yi kusa da addini da ilimi tana yiwa kuma kuskuren da za su yi sun yi shi ne kalkashin bincike da nazari sai suka kuskure ma daidai to za a ba su lada akan wannan kuskuren da suka yi amma ku kun ba za ku bi su akan wannan kuskuren ba shi za a ba shi ladan iya kokarin shi dai sau da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma cewa lalle wanda ya ijtihadi daga cikin al'ummata malami kenan wanda yana da ido a cikin ilimi yana da makamashin da zai taimaka mashi wurin bincike cikin mas'ala sai ya bincike kuskure ma daidai Allah zai ba shi ladan binciken nan da yayi akan kuskuren da yayi in ya dace da daidai Allah zai ba shi lada biyu amma mu mabiya mukan bi malamai ne cikin abin da suka faɗa wanda ya dace da daidai idan suka zuba kokarin shi suka kuskure ma daidai wurin su cafko daidai to ba za mu bi su kan kuskuren nan da suka yi ba ina fata mun gane to idan ya zamanto duk da haka bincike ne suka yi suka yi ijtihadi suka kuskure an hana mu mu bi su fa kaifa bi man yuti'u ahkamal qawanin alwada'iyya to yaya halin zai kasance ga mutumin da yake bin hukumce-hukumce na wasu wanda suka tsara saɓanin shari'ar musulunci ya za ka haɗa guda bin nan idan aka ce kab ku bi malamai cikin kuskuren da suka yi tare cewa malamai makusantan ilimi ne da addini idan kuka bi su kun yi kuskure kun bauta musu ina ga wanda ke biyon bin dustur wani kundi da wasu suka zo suka ashe don su saba ma addini kaga su abin na ya fitowa fili mun nasu ya fi bayyana allati hiya min sun'i min sun'i al-kuffar wal mulhidin wanda wannan dokokin asalin su ma wasu kafirai ne suka tsara su da mulhidai wanda ba su san Allah da addini yujlibuha ila biladil muslimin ya je ɗebo wannan hukumce hukumcen da dokokin ya kawo su zuwa ƙasar musulmi wa yahkumu bainahu wa yahkumu biha bainahum yayi hukunci da wannan dokokin tsakankanin mutanen musulmi da yake musulmi ne ma da yace fala haula wala quwwata illa billah inna hadha qad ittakhadha al-kuffara arbaban min dunillah lalle wannan shi kuma ya riki kafirai alloli kuma bayan Allah yusharri'una lahu al-ahkam suna tsara mushi hukumce hukumce wa yubihuna lahu al-haram suna halatta mushi haram wa yahkumuna bainan nas suna yin hukunci tsakankanin mutane wani haɗi ne na ban mamaki yake son ka hangi haɗin malamai masu girma masu martaba duk da suna da kusanci da addini da ilimi addini ya hana mu mu koyi da su yayin da suka yi kuskure suka halatta abin da ke haramun ne kalkashin kuskure ko da gangan an ce kan mu bi su tare da cewa sun iya su bincike su kuskure ma daidai Allah ya ba su lada kan kuskuren su duk da haka aka ce mu kan mu koyi da su idan an ce wanda ya koyi da su ya rike su koma bayan Allah ababan bauta ina ga wanda ya riko ga kafirai tsantsa wanda su suke kame dokoki koma bayan na Allah kaga in akwai kafiri babu kamar shi na bin kenan su an can sun bi malamai sun bauta musu kuma bayan Allah shi kuma ga asalin kafirai ya biya bauta musu kuma bayan Allah wannan shine karshen wanga babin kenan sai babi na gaba
حكم الانتماء إلى مذاهب الإلحادية حكم الانتماء إلى المذاهب الإلهادية والأحزاب الجاهلية واحد الانتماء إلى المذاهب الإلحادية كالشيوعية والعلمانية والرأسمالية وغيرها من مذاهب الكفر والكفر ردة عن دين الإسلام ردة عن دين الإسلام
معلش حكم الانتماء إلى المذاهب الإلحادية والأحزاب الجاهلية wannan fasalin zai yi bayani game da hukuncin dangantuwa ko shiga a cikin mazhabobi na ilhadanci da kuma ƙungiyoyi na jahiliya wannan fasalin zai yi bayani ne game da wannan matsala mutum ya shiga cikin ɗaya daga ƙungiyoyi wanda yake ƙungiyoyi ne na ilhaji ko kuma wasu ƙungiyoyi wanda yake na jahiliya na farko alintima'u ilal mazahibil ilhadiyya na farkon zai yi bayani game da hukuncin dangantuwa zuwa ga mazhabobi na ilhadanci ka shiyu'iyyati wal almaniya wal ra'smaliya kama mazhabi na shiyu'iyya a shiyu'iyya su ne mutanen da a wurinsu babu Allah rayuwa abin da kake gani ne ko ka shi shi ko ka taba shi ko ka shinshine shi ko ka ɗanɗana shi wanga su ne ababen da Allah ya ba mutum domin tabbatar da abu akwai shi ko babu shi to duk abin da ya fata karkashin wanga abin a wurin su kawai babu shi kenan kuma kaga Allah ba za ka iya ganin shi ba ba za ka iya taba shi ba ko ba za ka iya ɗanɗana shi ba ko jin kamshin shi duka babu kuma ba za ka iya jin shi ba to tunda babu hakan a wurinsu kawai babu Allah kenan duk wanda ya dangana a cikin ya shiga cikin wagga kungiyar wannan yayi ilhadi ya shiga cikin mazhabobi na ilhadanci haka wal almaniya almaniya ma kungiya ce ko mazhabi ne mai zaman kanshi wanda iya yanzu yana da tasiri mai yawa a cikin kasashen musulmi su kuma almaniya su ma suna inkarin duk wani addini ko ma wani iri ne babu su ba shi addini ya tsaya cikin masallatai da makarantu addini baya da alaka da rayuwar mutane da siyasa da hukunci wannan shine imanin su wannan shine aqidar su babu Allah cikin siyasa babu Allah cikin hukunci babu Allah cikin doka shi yasa wanda suka tasirantu da su idan aka ce musu dan Allah sai su ce a nan ba wurin Allah bane ba sai nan ba aikin Allah bane wani aiki ne babu Allah ya ciki wani hukumci ne ba na Allah ba kaga wannan tasirantuwa ne da almaniyanci su kawai Allah ya tsaya cikin masallaci harka Allah da addini a cikin da an fita wajen masallaci babu Allah babu addini to duk wanda ya dangantu cikin wannan kungiyar shi ma ya dangantu zuwa ga ilhadi da kafirci haka war ra'sumaliya ar-ra'sumaliya ita ma kungiya ce wadda ta fi shahara da jari hujja su kawai harkokinsu dukiya ce ta kowace hanya a tara dukiya ba ruwansu daga ina ta hito su dai kawai a tara ta kuma mai dukiya shike da magana shike da gaskiya shike da kalma talaka diddaidan shi baya da gaskiya saboda bai mallaki dukiya ba su kawai jari wurinsu mine ne dukiya su wanga mazhabi ne ilhadi so da mazhabi ne wanda aka gina shi akan batil wa ghairiha min madhahibil kufr da wasunsu daga cikin mazhabobi na kafirci malam yace riddatun an dinil islam shiga cikin su barin addinin musulunci wannan ba su kadai bane ba akwai tsari da dama wanda ke da kai a rayuwa a yau wanda surunsa kawai irin wanga tsarin ne wanda ke kafirci ne ainihin suke talla ba su da alaka da Allah akwai wanda su kawai ba su da addini idan kai kana ganin musulmi ne wanga yana ganin bayahude ne wanga yana ganin kirista ne su babu addini ba a bauta ma kowa ka zamna ka sha kai harkokin gaban ka kaho ne kawai to kaga wannan mazhabi ma shiga cikin shi kafirci ne da yin ridda fa in kana al-muntami ila tilka al-madahib yad'i al-islam fa hadha min an-nifaq al-akbar idan ya kasance wanda ya shiga cikin ɗaya daga cikin wannan mazhabobin ne yana da cewa shi musulmi ne to wannan shine munafikci babba munafiki ne babban munafiki bai ma'ana ya shigo ne cikin musulunci don ya rusa musulunci baya yiwa a ce kana aiki kalkashin kungiya ta shiyu'iyya ko almaniya ko ra'sumaliya kuma ka hada su da musulunci ba su haduwa ya kai musulunci kai musulmi ne ya kai ɗaya daga cikin wannan mazhabobin ka tabbatar da kai kafiri ne arni ina fata mun gane kenan duk wanda ke cikin su sallar shi azumin shi zakkar shi da hajjin shi da duk wani aikin alkhairi da yake yi baya da suna a cikin musulunci baya da lada ko guda saboda yana aika su yana aikata su ne a matsayin shi kafiri ne sai lokacin da ya fita daga cikin wannan ɗaya daga cikin mazhabin in ya so ya zamanto shi abin abala da ne cikin abin da yake na aikin alkhairi ina fata mun gane kenan yau dan mutum na kalkashin tsarin almaniya ko shiyu'iyya ko rasmaliya da sauran mazahib na ilhadanci to wannan idan yana da awon mashi musulmi ne na sallah na azumi na zakka na haji wannan munafiki ne ina fata mun gane saboda munafiki shike da wannan sifa duk abin da musulmi suke yi tare da shi ake yi tare da haka ya boye kafirci a cikin zuciyar shi kenan shi ma wanga haka nan ne tare da shi ake sallah ake azumi ake hajji ake komai na addini amma tun da ya shiga cikin wannan ɗaya daga cikin mazhabobin to kafiri ina fata mun gane yace fa innal munafiqina yantamuna ila al-islam fi adh-dhahir saboda munafikai suna dangantuwa zuwa ga musulunci a bayyane a aiki na zahiri wa hum ma'al kuffari fil batin amma su kam suna tare da kafirai a cikin abin da ke boye a zukatansu kama qala ta'ala fihim kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bada labari game da sha'aninsu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allah ke cewa game da sha'anin munafikai da sifa su ga yadda suke idza laqul ladina amanu qalu amanna idan suka hadu da wanda suka yi imani su ce mu ma min imani tare da ku muke wa idza khalu ila shayatinihim idan suka koma zuwa ga shedannunsu qalu inna ma'akum sai su ce a'a mu kin fa tare da ku muke innama nahnu mustahzi'un ku sani cewa ganin mu da kuke tare da musulmi izgili ne kawai muke musu muna nuna musu kamar tare da su muke amma ainihin gaskiya tare da ku muke kaga munafikai halshe biyu gare su halshe biyu gare su dan haka duk wanda ya shiga ɗaya daga cikin wannan mazhabobin sannan kuma yana sallah yana azumi yana zakka yana hajji tabbatar da cewa shi munafiki ne kafiri ne ko da yana sallah ba ta amfanin sa azumin shi zakkar shi hajjin shi la ila ya ini yana zikiri ya yini yana wazifa inda yana cikin wannan mazhabin baya amfanin su ina fatan kun gane sai ya tuba ya ya bar wannan abin da yake ya dawo daga zuwa ga musulunci sannan kuma ya zamanto ɗaya daga cikin musulmi in ba haka ba munafiki ne duk da wannan mazhabobin mun sani ba ba su shigo nan ba a matsayin mazhabobi wanda suke da shugaba da mabiyin shi da biro taso da suka kafa nan wajen yana da karamci ban taba ganin mazhabi na shiyu'i ba ko almani suna da tsarin su da abin da suka kafa duk da cewa aikin su yana nan yana yaduwa a cikin duniya aikin yanzu almana ta mamaye kasashen duniya balle ma kasashen musulmi shi yasa zaka ga duk kasashen da almana ta ratsa ta yi tasiri a ciki zaka ga akwai karamcin tarbiyya da addini na kirki akwai karamcin tarbiyya ga mutane uwayen da ƴaƴansu mujtama'akin gaba ɗaya zaka ga mujtama'a ne gurɓatacce saboda ra'ayi na almaniya ya shiga cikin su yanzu ku diba ma'aikatan nan mu yau yadda almaniya ta kusa a ciki a iya a wurin ma'aikatan nan mu a bambance tsakanin wurin maza da mata duka zai iya yiwa ko ba zai iya yiwa ba zai yiwa misali likitocinmu za a iya keɓance wurin mata daban a keɓance wurin maza daban in ba mu da wannan halin ma a yanzu min iya yin ƙoƙari mu zuba duk abin da za mu yi don mu kare addininmu da martabarmu da mutuncin a yi wurin mata daban a yi wurin maza daban matsalar ta shafi mata mata su duba mata matsalar ta shafi 'ya'ya maza maza su duba su a iya yin haka amma tsari na almaniya yana ya yin haka saboda su so suke sakawo fasad na akhlaqi su rusa mujtama gaba daya sai ga an ka biro guda an sa mace da namiji a ciki ma'aikata ne wani bi zaka samu biron ma a kulle ke su bi ne ba matar shi ba ba uwa shi ba ba kano shi ba ya shi ba ɗaya daga cikin muharraman shi ba a shi na biya shi ce me zai hana fasadi ya abku babu ba abin da zai hana wallahi ba abin da zai hana duk ma'aikatan nan mu haka nan ne yau duk inda ka ji haka ne likitoci ka ji wuraren ma'aiki duka namu duk haka nan ne gashi yau han makarantun nan mu kusan haka nan ne kadib yadda ake rusa tarbiyyar ƴaƴanmu a boko yau abin da ya shahi martaba ta college zuwa lycée ka duba ka ga yadda ake gurɓata tarbiyyarsu amma yau uwayen ɗiya saboda jahilci da san duniya ya gurɓata musu tunani ba su ganin mafita sai yin can ina fata an gane ba wai da kwalkin bace illa abinda ake cikinta shine illa ya halatta wajibi ne ma daga cikin wajibobin gyara rayuwa a nemi kowane irin fanni na ilimi domin a inganta rayuwa amma Allah bai halatta ba a nemi ilimi don a rusa tarbiyyar musulunci ka diba ƴaƴanmu wallahi sai kashi suna APS kai ba ni zaton akwai wani baba daga cikin babannin yara da je kalle da ƴaƴan suke APS lakwal yana da kishi ya bar su yi shi diyar ka baliga yar shekara sha bakwai sha takwas zuwa ishirin tana saya da kilot ko dogon wando da karamar riga tana gudu tare da maza Allah wadda wanga kishi naka wallahi ina amfanin namijin da zai tsaye ga diyar shi haka a cikin titi nan hilin ga na tadara suna ake APS ga hilin ga hili wata muna wuce tare da ɗaya daga cikin uwa wani mushe APS yarinya babba baliga tana kwanciya rike kahuwanta guda biyu haka yana warewa yana buɗe haka wai APS kai yanzu ya za kai idan ka zo ka isko mushe ya maɗi ka haka in kana da kishi da zarra ta imani a cikin zuciyarka me amfanin ta APS kin me zai kawo mata na fa'ida ta gaya mini amma yau idanun uwayen ɗiya sun rufe an sai kwakwalwarsu da tunani na banza an nuna musu babu mafita sai wannan hanya ku shago kasashen da aka ci gaba ɗanka yana da kwal yana neman ilimin zamani da wayewa kuma yana aikin hannu ba tabbacin ya ci a cikin lakwal nawa ɗiyan mana ake koro su sun zo marge mun rusa rayuwarsu baka taba koya musu aikin hannu ba ko sana'a yayi shekara 25 ana da kwal karshe bai samu ba ya dawo me kake so ya maka gida ka gaya mana me zai tallafa maka da shi wallahi sai dai zai maka aibi zai zo dinga zama yana shayi kana ci da shi baya da zuciya shi kenan ya lalace eh mana eh mana da kwal bai ta kadai ce mafita da kwal ɗaya ce daga cikin hanyoyin neman arzikin rayuwa kuma ni ina mamaki da mutane suka karkata dukansu cewa babu mafita sai boko wallahi ba gaskiya bane ba ɗanka zai iya wata sana'a idan ka fahimci ɗanka duku ne jahili ne kala ta wahala lakwal darne mushe ba shi kashi baya zuwa sashi wata hanya daban mana kai shi tela kai shi wurin sude kai shi wurin aikin katako dole sai lakto baya lakwalkin ya za ka yi karshe ka tirsasa mushi ya lalace ya kiya ka rasa yadda za ka yi da shi daga kun bai da wani amfani to kaga wadda rawun mu take cike yake haka ne muke ciki kawai aiki ne aka zo aka an juye kwakwalwar mu an sa mana abin da ba ba shi bane cilas din ai amma mun rika shi ne daidai kuma gashi muna da rashin kishin addini muna da karamcin sanin addini kuma gashi muna da rashin me yake cewa kishi na ƴaƴanmu muna gani abin da ke faru wanda bai kamata ba a ce musulmi wanda ya imani da Allah ya imani da cewa zai game da Ubangiji ya tambaye shi game da abin da ya bashi na ‘ya'ya da iya game da kiwon da ya bashi a ce ya tozarta ‘ya'yan shi haka in tura su za a istaj za a tura ‘ya'ya maza da mata su ta cikin daji wata biyu wata uku kai ɗiyarka tana gida ma ya kake shabali ta ta daji cikin maza ka gaya min wani irin kariya ce za ka bata a na cikin gari ma haka naka kwance ke to ta ta daji wata uku ta ta daji koyarwa shi kasa tun da biyar zuwa saba'in an kai ta daji ita da musha kaɗai cikin lakwallon suke kwana kaddara ma ba su komi ba aibi bane gare ka wa ya gaya maka ba su komi me zai hana shaidan ya shiga tsakaninsu annabi ya ce ba yadda za a yi mace ta haɗe da wanda ba muharramin ta sai shaidan ya zanna ukunsa ɗaya daga cikin abokanan muke cewa yana cikin aji an kai su daji yana koyarwa sannan aka kai wata mata daga baya ta ji tsoron kwana dare yayi yana cikin kalas ya rihe ita ma tana cikin kalas ta kasa kwana ta zo tana bubbuga mishi sai ya bude ta kwana nan tare da shi saboda tsoro take yake ya bude mata in baya bude mata yau wata ran gobe ya bude mata kuma sharri zai faru a ciki to ka gani wannan da tsari ne na almana shirme ne da hayaniya kuma mun rige mun cila sama kanmu babu mafita sai wannan to wallahi duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah Allah zai sama mashi mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in shine wannan dan ka ka sashi lakwal yana da kyau in kana da hali neman mishi lakwal mai tarbiya da ilimi inda zai amfana da sauri amma duk da haka karka manta saba mishi wani aiki tela ce je aikin katako ne su dai ne wani abin da ke kama da haka in waccan ta ya yayi wakan kuma haka zai taimaka maka ko bayan rayuwarka ba zai salwanta bai lalace saboda yana da abin yi yana da abin yana da aikin yi amma idan ka kyale shi kawai yayi lakon to wallahi karamci ka hanya amfana ya fara cin amfaninta sai shekara kusan talatin gidanka kana ci da shi kana sha da shi bai barkata komi sai dai ci shi yasa yanzu abin har ya kai yana cutar da yan ƙauye sai ga ɗan ƙauye da yaro ga yana sai a ce ɗan lakon ne baya noma baya kiwo baya komi sauran suna ta wahala shi kawai mai hushe shi ɗan lakon ne mai ɗan lakon ya yi aiki mana ɗan lakon ne ya yi aiki kar ka bar shi ya lalace wallahi ƙarshe abin kai zai koma ma wallahi kai zai koma ma shi yasa almaniya ta yawaita yanzu wallahi cikin musulmi wurin aikin su wurin karantar su da komi ga nan barkatai muna gani abubuwa wallahi muna baka labar wanda idan muka gani zaka yi mamaki a yau al'umman manan kowa ya sani sai wanda ya boye mu Allah akan lakul ya iya hana auren din shi wallahi yanzu sharadin arman yarinya akwai lakul ciki ko ba gaskiya bane da kashe sharadin arman ta akwai lakul kawai ka amince in baka amince baka shaye kawai ko a ce maka an baka amma sai ta kare da kwal ba a baka ba kenan yaushe za ta kare da kwal sau da ta samu diplom koyarwa za ta yi bawan Allah kai kana nan matarka tana dashi ba daɗe ba ɗaya daga cikin wasu ustazai da aka fi ƙarfinsa aka masa arman gida aka arma masa ‘yar gata wallahi yana ƙauye ita tana birni tana koyarwa sai ba kansu ko kwanje ta shi yanzu yana nema a kawo shi nan dan Allah ya samu ta makaranta yana koyarwa zai iya gyara rayuwar shi ko ce irin musiba ce wanzu wannan daidai ne mizani ne ku kawo na sharadi wanda Allah bai san shi bai tsara shi ba ku zo tsara cikin aure wallahi duk wanda ya auri ma'aikaci ya tabi Allah wannan gaskiya ce zan ga muku ko ka so ko ko kana tare da ko kawai ka tabi za ta yi ado ta je ta nuna mu wani a can wata kuma za ta rika musu shahi wallahi na sha ganin madani suna kan direktar shahi ko baya da alaka da su ko guda suna hira da shi matan ka kai kana can kana wahala kana neman abin da za ta ci ta zo tana ta mu direktar dariya tana bashi shayi yana sha shi ne da dadin rayuwar armi fa kuma gashi nan tana wani katu shi kai kana can kana wahala ba ka da ingantaccen abinci gidanka da rana ba ta nan in ka ci sa mai kokari ne zazzahi ne zaka ci in ta dawo ta dora abinci sannan ta zo ta bibi kayinanta da tsarin lakwal da aka tsara musu gobe shi za ta yi karamci ta kai sha biyu ko kokar hede na dare tana yi kuma dole he ta gama in za ka kusanci ta bai ta gama wannan aiki sannan kana kwana cikin ɗarin gana sun kai ɗan ta kasuwa ne sai ta raka huta kasuwa ita tun bako da rabi ta huta ba su retar wannan hakika ce fa hakika ne wallahi hakika ne nawa nawa aure ya rabu saboda ma'aikaciya ce amma akwai wani wanda yake shi gafili ne saboda yana ganin cewa idan tana aiki za ta rage mishi wasu sha'ani na rayuwa wanda kuma shirme ne mafi yawa masu karantarwa sun yi jawo rikici da bashi a kansu sama da wanda suke zama gida suna cikin wagga adashi suna cikin wagga haraka ga mata ka har cikin harkar banki da wane ne kasuwa ko ina ta zan barkatai saniyar yawo kawai a wannan akwai rashin kishi don haka wallahi ku ji tsoron Allah kar ku yarda ku sa sharaɗin armar da yanku shine da kwal duk ko wanda ya ga zai iya nema ma kansa dabara Allah zai bar shi da dabara sa kuma ba zai tsira ba ba zai rabota ba har abada lokacin kiraye ku